محمد رسولنا عليه سلام الله محمد رسول الله عليه سلام الله محمد رسولنا عليه سلام الله محمد رسولنا عليه سلام الله إمام ودينا يقول وينقص لما ما تبين الناس به سينقص محمد رسول الله عليه السلام العابدين محمد رسول الله عليه السلام إن الإمام تسلي وتسلي أمام شديد وأبداه ينقل محمد رسول الله عليه السلام أجري أجري يا حبيبي وإن تستجيب فلائك يلغبه محمد رسول الله عليه السلام الله عليك سلام الكل وسلامه وآله وسلم ومن إليك يرد وأنت محمد رسول الله عليه السلام الله محمد رسول الله عليه السلام الله
Thank you.
محمد رسول الله عليه السلام الله
أنادي رسول الله في كل حال إليه مسيح وقتلي ومراجي محمد رسول الله عليه السلام الله
وراهنته ومراجه فإنه رسول من المؤمن النور يخرجه محمد رسول الله عليه السلام الله عليه صلاة الله ثم سلامه وآله وأصحابه سموا وتبلدوا محمد رسول الله عليه السلام الله الحمد لله الطيب الأحمد إنه يريد كما الله صلى الله عليه وسلم أن يولوه شغل الإسلام ويعرف الإسلام الذي لا يسأل الله تعالى عنه والمجاهد da sunan Allah mai rama da kuke ya da amincin Allah ta tabbata a bisa annabi mai girma dan alaji Abdullahi wa sallallahu Ibrahim ya sallallahu alaihi yana cewa shi ko baya gushewa yana mawuta a cikin jamala ta mawuta wannan abin da yake cewa wannan shi ne abin da yake cewa kwararriya wanda take ba hamadiya a cikin maulidi na da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dukkan godiya ta tabbata ga Allah da harshe na martaba wanda suke mai karuwa ga sunaye da suke da makamai da halaye da tajanyoyi da cike cike wanda shi ne ya samar wanda Allah ya samar da shi don gabanin samuwar samuwa daga ainihin cikakken samuwa ainihin wato samuwa ta Allah ta barka da nan kuma ya sanya shi shi shugaban da baki ɗayan su shi ne ainihin ainihin su shi ne kuma dalili na samuwarsu wanda ya kasance yana annabi lokacin da annabi adam yana tsakanin ruwa da tabo bari ma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana annabi a lokacin babu annabi adam alaihi salam babu ruwan da aka kwaba babu ruwa babu kwataban da aka kwaba aka yi annabi adam alaihi salam ina yi masa ina yabansa ina yi masa godiya ina shirwa cewa babu abubuwan da yake sanci ko za mu yi kira ce shi ne a wanda yake ɗaya kuma makaɗaici wannan bai aiki da rayuwar shi ba ba bai da kini daidai da guda ɗaya a tsaye kuma ina shaida cewa shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne manzon sa ne اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق bayan haka yayin da Allah mai mulki wanda yake gaskiya ya yi nuhin ya bayyana da hasken shugaban samuwa ya sanya shi kuma ya sanya shi a wata irin halitta wanda take ta bambam ta sha bambam a zaki wanda take makaɗaiciya kuma Allah ta barka ta ya yin da ya samar da shi ya samar da samuwa da shi daga tsantsan farala da karanci da baiwa sai Allah ta barka ta ya halici hasken shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in gabanin ya halitti shamakai da al'arshi da abin da ke cikinsa kuma ya sanya shi wani irin gimshiki ne na haske wanda yake yin yi wa Allah da tabihi tabaraka wa ta'ala tun gabanin abin da ake ce ma durra tun gabanin durra da al'arshi da alkursi da shekara dubu ɗari biyu an karbo da kenan Ali da Abi Talib Allah ya karrama Allah ya girma huskarsa cewa shi ya ce Allah tabaraka ta'ala ya halici hujja annabi Muhammadu ya da mutu Allah sabbata gare shi tun gabanin ya halici sammai da kasai da al'ashi da kursi da kujubai su ya shamakai da aljanna da huta da duniya da lahira da annabi Adam da annabi Shisu da annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Sulaiman da annabi Musa da annabi Isa da shekara dubu ɗari shida da shekara dubu ishirin da hudu sannan Allah ta baraka ta ya halitti hijabi goma sha biyu hijabi na farko shi ne hijabin kudura na biyu hijabin girma na biyu na uku hijabin kyauta na hudu hijabin rama na biyar hijabin arziki na shidda hijabin karama na bakwai hijabin matsayi na takwas hijabin shari'a na tara hijabin annabta na goma hijabin ɗaukaka na sha ɗaya hijabin jeriya ga Allah na sha biyu shine hijabin ceto sai ya tsaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hijabi na kudura shekara dubu goma sha biyu yana a wannan hijabi yana yana ma Allah tasbihi da cewa ƙarfi ya tabbata ga Ubangiji wanda ke mafi ɗaukaka. Cikin hijabi na girma ya zauna shekara dubu goma sha ɗaya. Yana yi wa Allah tafi yana cewa ƙarfi ya tabbata ga masanin abin da yake koyar da abin da yake mafi koyuwa koyuwa. A cikin hijabi na kyauta ya yi shekara dubu goma yana yi wa Allah tafi yana cewa sarki ya tabbata ga maɗaukaki mafi ɗaukaka a cikin hijabi na rahama ya shekara dubu ta yana yi wa Allah tasbihi da cewa a sarki ya tabbata ga Allah mai tausayi mai jin kai a cikin hijabi na arziki ya shekara dubu takwas yana yi wa Allah tasbihi yana cewa sarki ya tabbata ga wanda ke shine madawwami baya gushewa a cikin hijabi na karama ya shekara dubu bakwai yana yi wa Allah tasbihi yana cewa sarki ya tabbata ga Allah madaukaki mai hikima a cikin hijabi na matsayi ya shekara dubu shida yana yi wa Allah tasbihi yana cewa sarki ya tabbata ga Allah wanda yake shi ne mamallaki mafi dokaka a cikin hijabi na shari'a ya shekara ta dubu biyar yana yi wa Allah tasbihi yana cewa sarki ya tabbata ga ubangiji al'arshi mai girma a cikin shekara a cikin ayyuka a cikin hijabi kuma na annabta ya shekara dubu hudu yana yi wa Allah tasbihi yana cewa sarki ya tabbata ga Allah kuma da tasbihi da tsarkaka cuɗanye da godiya gare shi Allah mai girma a cikin hijabi na ɗaukaka ya shekara dubu uku yana cewa sarki ya tabbata ga sarki wanda yake tsarkakakke a cikin hijabi na biyayya ga Allah ya shekara dubu biyu yana yi wa Allah su yana da cewa sarki ya tabbata ga Allah wani wanda yake na cikin azal a cikin hijabi na ceto ya shekara dubu yana yi wa Allah su yana cewa sarki ya tabbata ga mamallaki sarki wanda yake abin bauta haka dan uwan babansa mai girma shine al-Abbas dan Abu Muttalib da Allah ta faɗa gare shi ya ce tun gaba na wannan duniya ai ka da da cikin ilwokai wanda kana a wani ma'ajiya ta inda ake jika ganyayyaki a jiki lokacin da aka fitar da wato annabi Adam ya ci ganyen bishiyar nan tare da Hawwa suke jika kayan suka fita daga cikin suke jika ganyen bishiyaye suna yi wa suna da shi sannan ka sauka a garare a kasashe in ba mutum ba in ba gudan shi gudan tsoka ba in ba gudan shi ba bar dai kana abin wato gudan fani kana hawan ne ka hawan shi na annabi nuhu a lokacin da da duniya ruwan nan masu halakarwa na dubana suka saka wa gunkinan na saurin da shani da shi da mutanen shi masu bauta masa hakan nan ta gangaro guda ta ta bala dan Allah shi na nan Ibrahim kana abun koyewa kana kai kawo a cikin ta ba ka koyewa haka ake kiratar da kai daga tsatso zuwa mai ma'aifa in wa'an wata duniya ta wuce sai wata da bayyana har da sai da gidan nan na dafa wani cikata gare ka ta tsaro wannan matsayi naka na kai kana nashe da aikin bayi a matsayi wanda yake ya ɗaukaka wa'ansu manya-manyan duwatsu masu tsawo sosai suna ƙarƙashinsa kai ne yayin da aka yi ga ƙasa ta haskaka haka sasanni suka haskaka da haskenka mu ba ma gushewa mu ba a cikin wannan hasken da wannan irin haske da kuma tafarkin shirya naka muna gudawa ya wanda yake abin zaɓi tun gabanin samuwar annabi adam tun gabanin farkon annabi adam a lokacin nan kaunu baki ɗaya ba buɗe yinsa ba wai shi wani abu halitta zai yi burin yabo gare ka bayan Allah ma'azici ya yi da biyurinka ya ce wani laka lala ko kina biyu haka shi wani islamun tsada ya ce ni ma na faɗi a cikin yabansa nace har abada bakuna za su yi ta bayani a cikin yabo da gare ka ya tsayayyen wanda duk wani wanda ke cewa wani wanda ke cikin matsala zai rika nufatarsa ya zababban kasantattu gabanin a kasantar da su makaɗaici wanda yake an rasa tanka ko mai kama da shi ta ina ne za a samu wanda yake kama da shi ko wanda yake kini ko kama mai kama da shi tun a azar wanda shi tun a azar Allah ne ne ɗaukaka sa a burbushin kowa da kowa shi ne badaɗi shi ne mai zance na Allah shi ne ruhi na Allah wanda har abada ɗaukaka sa ta tsarkaka ta kaɗaita shi ne mai ba da albishir shi ne mai gargaɗi shi ne kuma ma rai na wannan halittar baki da kan ta halittu matattu ne shi ne ran halittar baki da wa ya fi shi dokaka wa ya fi shi daɗi sallah sallan babu shi ne mai shi ne mai kawo agaji shi ne mai karanci shi ne mai kyauta wannan gyaruwar wannan kaunin baki ɗaya shi ne gyaruwar wannan kaunin baki ɗaya kuma shi ne wadatarsa ya tsawaita ana neman shayarwa da fuskansa ko da al'ummarsa shi kaga abin zabi annabi sallallahu alaihi wasallam shine taskan halittu a wato taskan halittu baki ɗaya shirya in suka yi rikon shirya su shikenan sun samu taska shi wani irin wata ne mai cika haske wanda in ka fuskance shi ah, in kuma zakoki in zaki ya fuskance shi in yi fito na fito da shi wato shi a wajen haske bata ne mai cika haske sannan in za ka yi fito na fito da shi za ka same shi zaki ne sannan dangance da kyauta shi kamar kogi ne wanda ke kafaran yiwu kyauta bari ma dai shi wannan duka ana kwatance ne ya hu- ya wuce wannan wannan dukan sa wani yanki ne shi ko ka san yanki a wurin baki daya abu ne kankani saboda haka in wani mai balaga ya yi yabo gare ka to ba zai ba zai taba samun abin neman shi ba a cikin janabinka saboda abin da zai hudu ba ya samu bai hudu duka ya zaɓa san kasantattu wannan bawan janabin ku ne mai suna barhamu ka yi ceto a gare shi ma yi shi laifi ka fitar da shi daga dare na ja- na- na jahilci ka yawaita kyauta gare shi ko ya samu ya rambanta da abin da yake nema mafi tsarkakan salati da aminci na tutur tabba daga abin zaɓi na damuwa wanda shi to ah, wato wanda baki ɗayan kwakwaranyar shi ne wanda kwaranyar sa abu kyautar shi shine a samuwan suke a samu da alaye yin salatu wanda tabbata a alaye da safai matukar mai kira yana kira yana cewa ya siyayyen wanda mai cewa waje yake da hukumarsa اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ومغلق والفاتح لما سبق ناصر عبنا والهادي الى صراطك المستقيم وعلى an rawaito cewa ya da mutu Allah tabbata a gare shi ya ce farkon abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta shine haske na daga haske na Allah ya halitta dukan komai an karbo daga sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ce cewa mai jira na manzo Allah ma ke lafiya da mutu Allah tabbata a gare shi ya ce yana neman hira yace ya kai Umar shin ka san ni ko wa ni ni ko wane ne yace ni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa yace ni ne wanda Allah ya halitta tun gabanin dukkan komai ya halitta sai na tun gabanin dukkan komai sai sai ya yi sujada wannan hasken na ake sai ya yi sujada ya tsaya a cikin suju- sujudin shi shekara ɗari bakwai farkon dukkan komai wato farkon wanda yawa Allah farkon wanda yawa Allah tabaraka wa ta'ala sujada shine haske na wannan haɗe wa wannan ba da alfahari ba ya kai Umar shin ko ka san ni ko wane ne ni ne wanda Allah da warko ta'ala ya halicci al'arshi daga haske na al-kursi daga haske na lawhul qudrati daga haske na al-qalamul qudra daga haske na da hasken idanu duka daga haske na haske ma na hankali a wanda ke akan kawunan halitta daga haske na ne haka haske na sanin Allah cikin zukata na mummunai daga haske na ne duka wannan ba da alfahari ba ya kai Umar ka san ni ko kowa ne ne ni ne wanda Allah ya riga alkawari ga annabawa saboda ni da manzanni da al'ummatai da tabbatarwa da annabta ta cewa yi ta wasu yi ta yin jan kunne da wasiya karni bayan karni Allah matsala mai sarki Allah mai girma da ruwa yana cewa ka tuna lokacin da Allah ya rike alƙawari ga annabawa ya ce ga abin da na ba ku daga littafi da hikima sai aka ce wani wato mai girma ya zo yana mai gaskata da abin da ke tare da kula daga hikima kuma da sifar shi lalle za ku ba da gaskiya da shi kuma lalle za ku taimake shi sai suka tabbatar da wannan Allah mai girma da ruwa ya ce a shin wai kun tabbatar da cewa abin zaɓi na daga cikin halittata tatacce na daga cikin halittata shine mai suna Ahmadu da mukin annaba shugaban manzanni ne kuma shine masoyin ubangiji talibai kuma hujja ce ta Allah a bisa halitta baki daya shin kun riki a sun riki nauyin alkawarin akan wannan sai suka ce mun tabbatar sai Allah mai sarki ya girma da ruwa ya ce to ku shaida cewa ni ina tare da ku cikin masu shaida a cewa abin zaɓi na daga halitta ta zatataccen masoyina Ahmadu sallallahu alaihi wasallam ah, shine Ahmadu sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ba da bashi bayan haka to wayannan su ne fasikai masu nisa daga umarnin Allah ba da alfahari ba kuma an karɓo daga sayyidina Jabir dan Abdullahi ya dala ta masa gare su shi da ba shi ka sabai yace nace ya ma'aikin Allah ba mahaifina da mahaifiyata su kasance fansa a gare ka ba ni labari ne ne farko abin da Allah madauki sarki ya halitta daga cikin ababe sai ya ce ya kai jabir lalle Allah madauki sarki ya halicci hasken annabin ka gabanin halittar komai da komai farko abin da Allah ya halitta gabanin komai da komai shine hasken annabin ka sai ya sanya wannan hasken yana ke- yana kewayewa da kudurarsa da kudura ta inda ya zo wato ta inda Allah mai sarki ya zo a wannan lokacin babu allon kudura babu alƙalamin kudura babu aljanna babu wuta babu mala'ika babu sama babu ƙasa babu rana babu wata babu aljani babu mutum da Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ruwa da yayi nihin ya halitti halitta sai ya raba wannan hasken kaso hudu sai ya sanya kaso na farko sai wato ya halitti alƙalami na kudura da da kaso na farko da kaso na biyu kuma sai ya halitti allon kudura da na uku da ɗaɗɗawar mako da kashi na uku sai ya halitti al'arshi sannan sai ya sake kasa wannan kasan na hudu ya kasa shi su hudu yana da ci da kaso na farko yana da ci masu mala'iku masu ɗaukar al'arshi da kaso na biyu yana da ci alkursi daga kaso na uku sai yana da ci sauran mala'iku sannan ya sake karkasa wannan kasan na hudu shi ma har so hudu sai yana da ci da kaso na farko yana da ci yammai daga na biyu yana da ci kasai daga na uku yana da ci aljanna da wuta sannan ya sake karkasa kasan wannan na hudu ya kasa shi so hudu sai ya halitti daga na farko yana da ci hasken idanu na mummuni na biyu sai halitti a hasken zukatansu shi ne sanin Allah haske daga na kaso na uku kuma sai halitti a hasken ɗaiɗaikewarsu shi ne kaɗaita Allah la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shawar Allah ta hannu sai ce ni ko sai na ce ina mai yabo gare shi salati wani da salati mai girma daga duka da sashi ya tabbata daga abin zaɓi ƙarin abin zaɓi daga taron laraba shi na nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam.
إلا محمد الفاتح ما أغلق ولكاتم لنا سوى بك المستعين وعلى آله وحق الكتاب العزيز muna roƙon Allah ta barko ta'ala ya sanya mu mu zama masu hidima da rishi albarkacinsa kuma ya sanya mu masoya da rishi masu taimako da rishi kuma Allah ya taimake mu da shi ya kare mu dan albarkaci ya yi san mana baki ɗaya musibobi da cututtuka da musibobi da ababen da suke laifuka ne da aibubuka ne da bakin ciki da damammaki dan rahamaka ya wanda yake nufi jin kan masu jin kai lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ya halitti annabi Adam wanda shi ne gaban mutane kuma ya yi kyauta gare shi a ba shi wato matuƙar girma da albari sai ya halitte shi shi annabi Adam wato Allah tabaraka wa ta'ala ya halitte shi da hannunsa tabaraka wa ta'ala ya yi busa a cikin annabi Adam da ruhinsa kuma sai ya tsora wannan hasken na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsatansa ya umarci mala'iku da su sujada a gare shi kuma ya tafkar da annabi ya zama da annabi Adam a cikin aljanna sai mala'iku sai kasance suna tsaye bayan annabi Adam sau sau suna duba zuwa hankin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi Adam ya ce ya ubangiji ya sanya wa'ancan mala'iku muke ganin su baya na tsawo tsawo da Allah tabaraka wa ta'ala ce suna duba ne zuwa hasken Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda zan fitar da shi daga bayanka shi ne shiga muke annabawa da manzanni tsira da Allah tabaraka wa ta'ala tabbata a gare shi wato duk wanda tabbata kan manzanni baki da sai Annabi Adam ya ce ya ubangiji ka sanya wannan hasken a gaba na mana har dan su samu daga wannan mala'ikun mai hukun suna bayana su kuma suna fuskantar sa a, suna baya suna ba su baya ba sai a, Allah tabaraka wa ta'ala ya san wani yasin wani haska a goshin sa sai mala'iku suka je suna tausau yanzu gaba ga annabi Adama a, suna jin suna mutuwa da duba zuwa amma sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ko hasken yana haskaka a goshin sa tamkar rana da wata sai annabi Adam ya ce ya ubangiji ina so ya kasance ni ma ina da wani rabo a cikin wannan hasken ni a daga ganin shi ya kasance a wani wuri a jikina wanda zan daga ganin shi sai Allah ya cira to Allah tabaraka ta'ala ya cira ta da wannan hasken zuwa dan yatsansa wanda ake cewa manuniya daga hannunsa na dama sai ya kasance annabi Adam yana tasbihi in yana tasbihi yana tsarkake Allah shi na dan yatsan nan sai ya rika tasbihin Allah tabaraka ta'ala wannan hasken sai ya rika tasbihi a cikin ɗan yatsansa saboda wannan ma ne ake aka rika cewa ake ce ma wannan ɗan yatsan al-musabbiha mai tasbihi ne makon manuya ana ce mata mai tasbihi kuma dan haka ake yin tasbihi ka zo yin yayi shi take ake ne jira annabi adam ya ce ya ubangiji shi akwai wani abin da ya saura daga wannan hasken sai Allah tabaraka ta'ala ce eh akwai hasken sahabbansa sai annabi adam ya ce ya ubangiji ka sanya sauran hasken ma a cikin yatsannina sai aka sanya hasken sai na abubakar a cikin ya tsanya shi matsawar take ta tsakiya da hasken sai na umar a cikin ya tsanya da shi buga hasken sai na usman hasken ya ta a cikin karamar dan yaza hasken sai na ali hasken ya shi a babban yaza اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والكاتب ما سببنا سرنا شكرا فلا إلى سرادك المستقيم ولا هادي أحمد المجاهد العزيز muna neman muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dan alhuman abin zaɓi Allah ya sanya mu da cikin zaɓaɓu zaɓaɓu mutane mafi alheri kuma Allah ka sanya mu daga cikin rundunar ka wanda suke abin rijiyarwa kan makiya abin baiwa nasara Allah ka kashe mu a bisa soyayyan annabi rama wannan annabi zaɓaɓe ka tayar da mu ka tara mu a cikin taron jama'a a cikin taron sahabbai a cikin mafi ɗaukakan maɗaukaka. Sannan wannan hasken mai gushe ba ana kira ta da shi daga tsantsanni waɗanda suke tsarkaka tun daga annabi Adam zuwa annabi shi su annabi Idris annabi Ibrahim badaɗin Allah zuwa annabi Isra'il har ya zuwa wato zuwa ma'aikun ne waɗanda suke su ma tsarkaka. Duka wannan wata uwa daga cikin ma'aifansa ba ta taɓa aiki mai kama da sana ba da ɗai hakan nan duk wani abin da ke bujirowa mutane na daga jahil abubuwa na jahiliya shi ma bai taɓa bujiro musu ba tun daga annabi adam har ya zuwa mahaifin shi abdullahi saboda tsarkakewa gare shi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na aiko ni daga fiyayyen tsariku na bani na na na ƴaƴan annabi adam tsara bayan tsara wasu jama'a ba su taba rabuwa biyu ba ba sai sai na kasance cikin mafi alherin su a imam musayyid shi ma yana cewa baka ba ka taba ba ka gushewa ana zaba ma ma'aifa mata da uwaye maza a cikin cikin kaunin in wani zamani ya wuce na daga manzanni wani zamani na manzanni bai taɓa wucewa ba face sai annabawa sun yi wa mutanen su albishi da zuwa Allahumma salli ala سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والكاتب ما سبقنا إلى الهادي إلى صراطك المستقيم ولا هادي أحمد المجاهد Allah ka kare mu ka kiyaye mu da wannan albarkan wannan wannan harshen irin karewarka da kai gare shi daga dukkan wata halaka da kare mu da sharrin nafsu da sharrin son zuciya da na shaitan da na duniya har mu riski kasuwan zuciya na hakika da tsarkaka cikakka mu riski haskenka wanda yake abin abin kiyayewa da saninka wanda yake abin daskacewa amin har sai da lokacin bayyanan jikinsa wannan na ƙasa ya yi a cikin duniya alam na bayyana da kuma kwatamci kamar yadda ya rige ya gabata a cikin sanin Allah wanda yake madawwami da Allah ya so haka sai ya haskaka wannan hasken sai ya haskaka a cikin a jikin goshin mahaifin shi Abdullahi dan Abdul Muttalib an rawaito cewa shi Abdullahi walidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi barci wata wani dare a cikin kwari na Madina sai ya ga a cikin barcin shi kamar wata wata sarƙa ce mai haske farasar wa'inda take da tana da gehe guda hudu ta masar da kuka gare shi wani gehenta ɗaya yana a mahudar rana ɗaya yana a mawaɗar rana ɗaya kuma ya taimaka ƙyangyama sama ɗaya kuma ya zama wata irin itaciya can washen da ita a kowane ganye na wani itaciyar akwai wani haske mabuta wanda suke a gabas mahudar rana da wanda suke mahudar rana suka suna shan inuwar wannan itaciya lokacin da suna abdullahi wa da wanda na suna yawa gari sai tambayi masu fassara mawarki daga wannan mawarkin nashi sai suka ce lalle in dai har wannan mawarkin naka ya yi gaskiya wallahi zai hita daga cikin tsatsanka wanda mutanen sama da na ƙasa za su ba da gaskiya da shi kuma zai kasance shi ne annabin ƙarshen zamani lokacin da Allah ta barko ta'ala ya ce ya kiratar da hasken shugaban Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ni ya kiratar da shi wato sai ya motsa zuciyan Abdullahi ta Abdul Muttalib wa da Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa yayi arni bayan kamun wannan lokacin mata kyawawa sun ta neman ya arme su wasu ma ba ma ya da su ya fada musu haka nan sun yi ba da duk abin da suke iya badawa na dukiyoyi masu yawa dan ya inganta cewa wata masu mata ma sai ta ce da shi wata rana kawai ka abu gare ni in ka abu gare ni zan baka kwatan kwatan abin da aka fanshe da shi shine kuma rakumi ɗari kenan zan baka sai ya ce mata a shi abin da yake haramu gara mutuwa da shi gara ma mutum ne aikata abin da ke haramu shi ko abin da ke nema ba halaka bane da yake yana halaka ba balle in nemi in nemi shi shi da wanda ke ba bawa ba yana kiyaye mutuncin shi da addinin shi to ka ga kuma ga da al'amarin da suke nema da ni sai sai na Abdullahi wa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ce ma yake shi ina ina so daga gare shi rana ma yake ta ki nema mini mace karmi ma buciyan kyawawan halaye da kyawun jiki da kyan huska da cika ‘yan dangi ma mai asali ‘yan dangi mai nasaba wadda suke maɗaukakiya sai ta ce na so haka kuma da karamci zan ma ya kai ɗana sannan ta ce tana zagayawa a cikin ƙabilu na ƙwarin shawa da ‘ya'ya na larabawa ba ba ta samu wadda ta burge ta ba sai amina su ‘yar wahala sai yana armanta yana armanta suka taru shi kenan sai ta ɗauki cikin su shugaban halitta shugaban mutanen farko na ƙarshe an kawo daga sa'ad ɗan abdullahi ya ce lokacin da Allah ta barko na da yayi min halittar shugaban mu alaihi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin cikin ma'aikata ya ce amina a dare ne daga cikin watan rajab ya kasance daren daren juma'a sai umarci mala'ika wanda ke tsaron aljanna da shi wato shi ne ake ma Gwan da ya buɗe aljanna mafi dokaka a cikin firdaus ya yi kira mai kira ya kira al'asammai da ƙasa cewa hasken nan wanda yake abin ɓoyewa abin taskacewa wanda shi ne hasken annabi wanda ke mai shiryarwa wannan hasken ya tabbata a cikin wannan daren a cikin cikin ma'aikiyar shi wanda a cikin shi ne za a cika halittarsa ya fito zuwa mutane yana mai amsa albishi da aljanna yana mai shi gargaɗi da ba an karɓo da cikin abu ahbar da ta Allah ta bata gare shi yace an wannan daren an kira a cikin sammai da shafuffukan samman da kuma ƙasa da wurare da suke a cikin ƙasa cewa wannan hasken wanda yake abin koyewa wanda daga gare shi ne shugaban mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a wannan daren a cikin cikin amina a farin ciki ya tabbata a gare ta sai aka wayi gari a wannan a wannan a wannan wannan daren wayi gari duk wani gumki wanda ke a duniya sai aka waye da ya kife wurin shawa sai sai kasance sun kasance a a wannan lokaci a cikin wani irin fari mai girma to dalilin tsohon cikin ma'aiki da sallan sai suka samu ƙasa da suka yi yabanya waɗannan makau sai ƴaƴa wani gidaje suka ɗauki ƴaƴa suka ɗauki ƴaƴa sai abinci ya zo musu ta kowane jari ta ko'ina da ko'ina abinci ya zo musu har suka kasance wannan shekarar suka bada suna cewa wato wannan shekarar ma ta ɗauki cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ita ce shekara ta buɗi da farin ciki sun ta kenan haka an karɓo daga Abdullahi na Abbas yana da magana da su cewa shi yana ya kasance daga cikin alamomin lokacin cikin amina mahaifiyar manzala sallallahu alaihi wasallam cikin manzala sallallahu alaihi wasallam da tai cewa kowace dabba wanda take ta kore shawa ta yi magana a wannan dare sai zai da shi bayan an koyi cikin manzan Allah ya da wata Allah ta gada gare shi muna rantsuwa da ubangiji kaba shine jagoran duniya shine hasken mutanen da babu wani gadon sarauta daga na daga sarakuna na duniya ba sai sai da yan waye gari an kifar da shi dabbobi na daji wanda suke gabas suke yamma suna fitar ba da hakan nan wanda suke a cikin kogi hakan nan su ma suka ce wannan nan su yi nan nan su yi nan suna ta ba da abinci sashen suna ba tashi abinci yana da cikin kowane wata na watannin dokar cikin shi akwai wani kira da ake shi a cikin sama ana cewa ku yi farin ciki lokacin bayyanan baban alƙasin ya yi yana mai albarka mai yawan albarka an karɓo daga sashen maluma cewa amina idan Allah ta gaza a gare ta ta ba da labari cewa ita lokacin da take cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan Rajab ta ga wani mutum mai kyawun fuska mai tashin kunshi yana cewa gari yana cewa gari ba mara ba da kai ya Muhammad sai ta ce sai na ce kai ko wane ne kai sai ce ni ne Adam idan mutane sai ta ce sai na ce mishi me kake yi sai ce yi farin ciki ya amina hakika kin da ciki na shugaban mutane alfaharin kabila ta rabi'a da huda amina ta ce lokacin wata na biyu wani mutum ya shigo wurina yana da cewa amincin Allah ya tabbata a gare ka ya ma'aikin Allah sai na ce kai kuwa ne ne kai sai ya ce ni ne shi sai na ce da shi ne kake ni sai ya ce ki farin ciki ya amina hakika kin da ciki na ma'abucin tarihi da hadisi da ke da mutanen uku ne kama sai wani mutum ya shigo a gare ni yana cewa amincin Allah ya tabbata a gare ka ya annabi Allah sai na ce kai kuwa ne ne sai ce ni ne Yesu sai na ce me kake ni sai ce ki farki ya amina kika kin da yake kan annabi wanda yake shugaba sai a wata dan hudu sai wani mutum ya shigo a gare ni yana da cewa amincin Allah ya tabbata a gare ka ya mace Allah sai na ce kai kuwa ne ne sai ce ni ne sai na ce me kake ni sai ta ki farin ciki ya mina kika kin da ciki na ma'abucin cin nasara da buɗaɗɗen hudu a cikin wata na biyar sai wani mutum ya shigo a gare ni yana mai cewa an mutu Allah ya tabbata a gare ka ya zaɓi ma Allah sai na ce kai ko wane ne kai sai ta ni yahudu sai na ce me kake ni sai ta ki farin ciki ya mina kika kin da ciki na ma'abucin ceto mafi girma ran tashin kiyama wato rana sa rabin abi alƙawari da cikin ya kai wata shida sai wani mutum ya shigo a garin yana da cewa amincin Allah ya tabbata a gare ka ya annabi ba ya rahamar Allah sai na ce wa ne kai sai ce ni ne Ibrahim Ibrahim Allah sai na ce me kake ni sai ya ce ki bari ki ya amina hakika hakika ta da kike na annabi ne girma Allah amma da wata ya da wata ya kai wannan bakwai ya kama sai wani mutum ya shigo gare ni yana da cewa amincin Allah ya tabbata a gare ka ya wanda Allah ya zaɓe shi sai na ce kai ko wane ne kai sai ce ni ne Isma'il wanda yake abin yanka sai na ce me kake ni sai ce ni farin ciki ya amina hakika duk da cikin annabi mai hankali cikin wanda yake mai kyau amma da wata na da takwas ya kama sai wani mutum ya shigo a gare ni yana mai cewa amincin Allah ya tabbata a gare ka ya zaba ma Allah sai ya ce kai ko wani ne kai sai ya ce ni ne Musa dan Imran sai ya ce me kake ni sai ya ce ki bar ciki ya amina a cikin kin dauki ciki na wanda za a tabbatar mai alƙur'ani da wata na takwas ya ta tara ya kama sai wani mutum shigo a gare ni yana mai cewa amincin Allah ya tabbata a gare ka ya riga miki manzanni kusan kusanci ta kusanta kusanci ya kusanta da gare ka ya ma'aikin Allah sai na ce kai kuwa ne ne zai ce ni ne kisa dan Maryam sai na ce ni kake ni sai ka yi barci ya amina kika kun ɗauki ciki na annabi wanda yake abin girmamawa kuma manzo wanda yake abin girmamawa sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli لا سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر لا جبل والغالي لا سرادك المستقيم ولا لا تقسم بدار العزيز ذكر بجنة أموال الجبود وسلام على المرسلين ورحمة الله رب العالمين Muke sallah ya zama aka dan fara sallah kuma sai mu da insha Allah. Alhamdulillah.
الحمد لله الحمد لله شكرا الحمد لله kullum ba dare ba rana ba mun ba ina da ka ba wani ne sai shi da kullum da shi wani ya ba shi ko da shi da wannan kadai ya ce ka masu ruwa da shawai mabiya shehu bautar shehu suke mabiya shehu ba sa sallah mabiya shehu ba sa san Allah mabiya dan bidiya ai wannan kadai ya ce wannan littafin maulan ku shi ba ko zai dawo da shi ne yake gidan kadi wa girma ba ya Allah tana da in aka tabbata da duk an tsaya an yi ba su ba shi waye shugaban alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah da muka zama to almajiran shekaru Allah da baraka wa ta'ala ya kashe ya tada ma da kashe tutar nan da wannan shekaru da ta zama wa ta'ala Allah da baraka wa ta'ala bar da shekaru da ta zama wa ta'ala Allah ya kara da mutunci wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ƙara mana soyayya da biyar da jikoki da ku ba mu abin ba mu kuma kuma har ya rayuwar ku har ka san cewa ya ba mu da su.
Alhamdulillah.
ina nema masa tsari daga maka da Allah daga dukkan sharri ko mu da shi- daga sharrin dukkan wani mai hasara sannan yi mai suna muhammad sallallahu alaihi wasallam haka an rawaito cewa allah tabaraka wa ta'ala ya yi izini a wannan shekarar gabaki ɗaya matan duniya sun cewa kar su saki su ɗauki ciki sai na man- na wanda suke mazaje ne sai maza kawai wannan kan don girmamawa gare shi ya da musallar su kada su shi amina da jannawa da ana na da shi lokacin da haka yi cikin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kasance daren juma'a ne daga watan rajab a garin maka babu wani gida da ya saura face shi wannan haske na annabi sallallahu alaihi wasallam ya shige shi sun farkon dare cikin dare na farko daga watan dokan cikinsa katanga gida na sarauta ne na kisa ya girgiza cikin wata na biyu dukan sauro dukan kasantattu suka cika da farin ciki cikin wata na uku ulaman nan kasa wata sai ta kasa a cikin wata na hudu sirrika na ɗoyi suka bayyana gare ta mahaifiyarsa sallallahu alaihi wasallam a cikin wata na biyar wannan kogin nan na sawada sai ya kafe a cikin wata na shida sai wuta mutane suka bice suka mace wata suka ce wata ke mace a cikin wata na bakwai sai katangin kisra suka tsari kan ban sarautar shi ya wani daga saman kan shi a cikin wata ya tabbas bakin cikin shi ya girmama ya motsa sai ya tambayi malama da gona yi ke faruwa sai suka ce haihuwa ta ɗan adinana ta kusanto kuma shi ne annabin ƙarshen zamani wanda yake shi abin sifantawa ne da su kyawawa a cikin asaura da a cikin linjira da cikin zabura da cikin alƙur'ani wanda shi ne za a saukar ne da alƙur'ani a cikin harkon dare ko a cikin dare na harko na watan tara shi ne watan rabi'ul awwal sai wani ciki da ƙarin wani ciki da ya tabbata ga amina a cikin dare na biyu sai aka ba ta albishir da samun cikin buri a cikin dare na uku sai ta ji an ce mana hakika in ɗauki ciki da wanda zai tsayawa da yabonmu da yi mana godiya a cikin dare na hudu sai ta ji tasbihin mala'iku a sama a cikin dare na biyar sai ta ga annabi ibrahim alaihi salam a cikin barcin ta daɗin allah yana ce mata ki yi farin ciki ya ce amina da wannan annabi mai girma ma'abucin daraja da haske a cikin dare na shida sai farin ciki ya cika a gare ta kuma wannan farin cikin bai yanke ba bai yi sanya ba a cikin dare na bakwai sai wani haske ya ɗaukaka gare ta da yarda ita wannan suka gama ta da kuma wadata a cikin dare na takwas sai ta ji harshe na farin ciki da murna yana cewa yana kira yana cewa ya ke amina aihuwar hasken haske watan watanni ta kusa cikin dare na tara sai arzikinta ya bayyana da wadata cikin dare na goma sai ta ji mala'iku sun cika kowa da ubangijinta da godiya da yabo da kirari a cikin dare na goma sha sai kuma ta wahala da gajiya ta tafi ta bar ta hannu cikin dare na goma sha biyu sai ta ji cikin nan nasa yana son naƙuda ta kama shi kuma da wani wani ciki ya yi ta اللهم صل على سيدنا محمد وعلينا ربنا اتنا ما وعافينا برعايتك المستقيم وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم ya Allah ka sanya wannan annabin mai girma masoyi mafi girma ya kasance shine abincin ruhukan mu rayukan mu muka sanya kansa shine ruhin cikin kunan mu cikin addinin mu da duniyar mu da lahirin mu ka sanya ka sanya mu mafi girman rabo daga gare shi mafi girman samun rabo daga gare shi da kuma gadon shi sanya mu a cikin masu samun dacewa da ganin kullau wansa wanda suke mai kyawun na har abada yi ta ganin shi sallallahu alaihi wasallam ta inda ba za a iya ba za a sha makance mu ba daga barin ganin shi daidai da daidai da duk tare da tsawon zamani ya ya ma abincin girma da karin girma lokacin da na fura ta zo mana ta kasance ta kaɗai ce a cikin ɗaki sai ta ga wani tsuntsu hari ya taso ya shafi ƙirjin ta da yin zuciyarta yana shafa da sai ta ji wani tsoro ya ta ya bar ta sai ta ce sai aka zo mini da wani abin sha hari sai na karɓa na sha sai wani haske ya haske ga sai wani haske ya haske gare ni wani haske maɗauki wani haske ya haske ga yadda ta ce wani haske wanda yake maɗaukaki sannan ita ce ta ga wa'ansu mata masu tsawo itace itacen dafi suna duba ga wani sai ta ce ku kuwa ya taɓa da ku halin da ke ciki sai wata riwaya aka ce suka ce ɗaya su ta ce ni mu wa'an da ke gani wannan Asiya ce mace Fir'auna. Wannan kuma Maryamu ce ta rike Marama. Wannan kun sauran matan aljanna. Sannan sai ta ga wani ɗan lemuri daga sama zuwa ƙasa. Da wasu mazaje a hannayensu akwai wasu sa'allai haka na azowa da wani yanki wani yanki na tsuntsaye su wani taron tsuntsaye ya fuskanto a sai da ya lullube ɗakinsa wannan sun ɗaya bakunansu da wani irin zanne da ake musu buru a wani irin zanne mai tsada sosai an ce zanne ɗan wake sun yanzu kuma hutawakin su na yatsu ce shi na wani irin guragure ne masu kyau sai ta ga mahudar rana da mawaɗarta an kawa waɗansu tutoci guda uku tuta ɗaya a mahudin rana tuta ɗaya ta biyu a mahaɗin rana ta uku kuma an kawa ta a kan kaba haƙi Allah ya girma sai ya guda ta kama ta sai ta ajiye shi sallallahu alaihi wasallam a tashi tsaye saboda girmama da haƙƙin wanda mala'iku da mutane da aljanu suke girmama shi صلى الله عليك وعلى آلك وسلم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم هذا سلمت وسلمت صلى الله عليك وعلى آلك وسلم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا سيد الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا رحمة الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا مرتبة جامعة بالأسماء والصفات صلى الله عليك وعلى آلك وسلم ذكر وعليك يا من لا تهيئ الوجود بديل الإيجاد براءة الاستقلال صلى الله عليك وعلى آلك وسلم صلى الله عليك وعلى آلك السلام عليك يا من لا تهيئ براءة المقتل والكمال
وسلم السلام عليك أيها الإجاب الأعظم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا عين المعارف الأقوم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا نور عرش الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا نور وجود الجنس صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا إنسان العيون صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا سيدنا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من خوفك بأنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من هو الرحمة والرحيم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا جمال مملكة الرحمن صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا نور السماوات والأرضين صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من هو الباب والمفتاح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من هو الرحمة والنجاح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا جامع يسرين الوجود صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا معاذ الألوان والأسرار صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا أول بارد التجليات صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من تجلى له الحق بجمال الذات صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا جاهد المعراج صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من قال يعقوب عن الهوى صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من مات على القرآن ما رأى السلام عليك يا من ما زاد البصر وما طغى السلام عليك يا محمد عبد الله عبد الله السلام عليك يا من جمع بين العبودة والسيادة السلام عليك يا مفرج القلوب السلام عليك يا صاحب الدواء السلام عليك يا حياة الأرواح والأشباح السلام عليك يا صاحب التشكلات الباهرة السلام عليك يا أيها الجنة البيضاء السلام عليك يا قطب الوجود وروح العارفين السلام عليك يا من هو الاسم والفعل والحرف السلام عليك يا والدك وما ولدت السلام عليك يا ألم المشرك والفلا واليمن والإسلام والإسلام السلام عليك يا من فضله هو الدين والصلاة السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا شفيع يوم المحشر السلام عليك يا خير المرسلين المدد المدد يا رسول الله الشفاعة الشفاعة يا رسول الله الكفاية الكفاية يا رسول الله الولاية الولاية يا رسول الله النصرة يا رسول النصرة النصرة يا رسول الله اللهم صل على سيدنا karanta da fatiha satisfaction albarkacin wanda muka miƙe domin sa dan jiran mashi wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abucin wannan maulidi Allah ya karbi maulidi da ya karbi dukkan ayyukan mu da ya ce mana dukkan kurakuran mu. Allah ya sanya wannan ya zama wani mataki na ƙarin soyayya da samun soyayya da Allah ya sa mun kama ci gaba kenan kar wani mu ya ja da baya domin ci baya soyayyar manzon Allah ya bar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuwar hali Allah ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito Allah ya tsaya tsaya inda maza da sunan yake so mu tsaya ni abin da maza da sunan yake so mu yi mu san cewa tuwa dole da maza Allah sunan sunan wannan kasance yana cikin jumlan masu faranta maza da sunan da Allah ya nisantar da mu dukkan abin da maza Allah sunan sunan da Allah ya dakatar da mu da kyakkyawan soyayyar maza Allah sunan sunan Allah ya samu cikakkiyar soyayyar maza Allah sunan sunan ba mu soyayyar maza Allah sunan ta gariya ta gaskiya ba ta ƙarya ba ba ta ba ba ta da baki ba kawai Allah ya iya mana Allah ya shige mana gaba wanda ya samu soyayya manzo Allah sallallahu alaihi ya samu komai Allah ya dakatar da mu da soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ilimi mai yawa mai amfani mai albarka ilimi wanda za a yi aikin da Allah ke so ya yi aiki Allah ya datar da mutum baki ɗayan lamarin da abin da yake so yadda shi Allah ya kare mu ya kare duk wani namu ya kare komi namu Allah ya tsare mu Allah ya tsare dukkan wa'ansu lamurran mu dukkan wani mai nufin mu da alheri shi ma Allah ya taimake shi Allah ya taimaki kowa namu Allah ya taimaki kowa namu waɗanda suka rasu daga cikin ƴaƴa ne uwaye ne dangi da masoya duk baki ɗaya wanda muke iya tunawa da wanda ba mu tunawa tunawa da su Allah ya san su Allah ya musu rama Allah ya musu jinƙai tun daga kanmu har ya zuwa annabi Ali wanda ke musulmi a ciki Allah ya mai gabara kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana kyakkyawar rayuwa Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe da cikawa da karma shahada karma la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ya shirye mu ya ba mu ikon rufin gaskiya da tsaya kan gaskiya Allah ya mutantar da mu da ƙarya da aiki da gashi da ƙarya da hanyar ƙarya karuwa mai za Allah su Allah dukkan wa'ansu bukatu da muka zo da su wannan wayan wanda ya zo a wannan yana da wata bukatar Allah ka santa Allah ka biya masa ko yana ta ita ko ba ya ta ita Allah duk wanda ya zo wannan wurin da wata damuwa Allah ko yana ta ita ko ba ya ta ita Allah kai ka santa Allah ka yaye masa Allah ka yaye ma al'umma baki daya Allah ka yaye ma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Allah ka tsaya mana duk wa'ansu bukatunmu duk wanda muke iya faɗi da wanda ba ba mu iya faɗi da wanda ba mu jin da wanda za mu faɗi su da Allah ka san su Allah kai ke da biyan bukata Allah ba ta da tambayar ka dan annabi ba kai ba Allah kai mana da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah duk wani abin da muke gudu muke tsoro Allah ka san shi albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka mana katanga ta dafa irin naka tsakanin mu da shi Allah duk wani abin neman mu Allah ka san shi Allah ka sada mu da shi babba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sada kowa mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sada kowa mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa duk wanda ba da kuwa bayan ta abada ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aku da wannan alhamdulillah da kudalin fatiha ta alfarma
الحمد لله رب العالمين